الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما لا يجوز من النحل babin da ya zo na bayanin abinda baya halatta a kyautar da bata halatta a yi ta ba ko da kyautar da ta halatta a yi ko? wannan babi yana magana ne kan mutum yana da 'ya'ya zai iya kebanci wani cikin 'ya'yan ya ba shi kyauta shi ne annihal kyautar da za a bayar ba a bukatar kyauta guda uku ne ko kyauta annihal ko ko al'atiyya ko ko sadaka sadaka ba abin da ake nema sai lada wajen Allah atiyya za ka bayar ko don a saka maka to shi ma haka wannan shi ma za a bayar ne kyauta haka ba don a samu wani abu ba sai lada wajen Allah an fahimta gida nau kenan gida uku kenan to za mu ga dama hadisin nu'man ibn bashir shine jigon wannan babi da ake kawo duk inda aka je to za mu ji abin da ya faru insha Allah قال حدثنا يا يا عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال daga nu'man dan bashir shi yace inna abahu bashiran ata bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace mahaifinsa bashir ya dauko shi suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li yace ya manzon Allah wannan danawa ina da wani bawan yaro shi ina bashi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زم الله صلى الله عليه وسلم يتي أكل ولدك نحلته مثل هذا أنك كاباس إرن ونن كوتن فقال لا سيتي آآ آه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه إنما أنا فارتجعه فارتجعه eh eh eh a mai da ita a'a ba ba zancen janyewa ba ne a mai da ita saboda wannan fasarar tana cikin ma'anonin da malamai suka ba tun da ya ce a mai da ita wancan kyautan ya yi sai dai a warware kamar yadda ya ce sai abdullahi na umar sai na umar ya ce ya je fada manzo allah ga yaro ya saki matarsa tana haila sai ce mai murhu falyuraji'iha an fahimta to wannan yana nuna in an ba da kyautan yayi ko ko a'a bai yi ba inda bai yi ba ne ba za a ce a dawo da abin ba ya ce ai babu aza ba tudu ya ce dama babu shi ai bai yi ba an fahimta to akan wannan ba za ka zaɓi ɗaya cikin ‘ya'yanka ka ba shi kake bance shi da kyauta ba zahirin wannan hadisin kenan to amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya kebance ‘yarsa na Aisha ya bata kyauta sayyidina Umar ya kebe ‘yarsa Hafsa ya bata kyauta to ya za a yi da waɗannan shine malamai aka kawo matsaloli sun kai guda goma tawilat a kawo wannan a warware wannan a kawo wannan a warware wannan karshe mazhabul jumhur ya halatta ma'al karaha suka ce karhanci ne ke ciki ina mana makruhi ma mana al makruhu eh eh su fassara shi kenan da Hausa ma'anan shi a cikin fiqh a cikin usulul fiqh al wajib al mustahab al makruh al haram menene makaruhi abinda in eh a a a a a a makaruhi shine abinda in ka yi shi ba ka da laifi shine makaruhi dan karhanta ne shi yasa zaka nahyu tanzihin wa nahyu tahrimin an fahimta to wannan kissa ke na hadisai ne da suka zo an karanta shi mun karanta cikin buhari mun karanta cikin komai zance nu'man ibn bashir kenan mutum ya kebance ɗansa da kyauta to za mu ji insha Allah qala wa hadathani an malik an ibn shihab an urwa bin zubair an aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat an karbo daga nana aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta ce inna ababakar siddiq ta ce tabbas abubakar siddiq kana na halaha jadar 20 wuskan min malihi bil ghaba yana da wata gona daga ghaba ya ce ya ba ta wuski ashirin a ciki in ta je ta sassare ko in an sassare gurin dabino tana da wuski ashirin ko ki je ki sassaro su ki ashirin to da aka faɗa mata ba ta je ta yi hauzi ba da ta je ta sassare ta ɗauka ya zama ne mallakarta to sai aka samu ba ta ji ba a yi wannan ba sai ga shi kuma sai na bakar ajali ya zo masa to ya za a yi kenan falamma hadaratul wafatu qala da ajali ya zo sai sayyidina abubakar ya ce wallahi na rantse da Allah ya bunayya ya ke ƴata bitasgir saboda abin nan ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya gidan ba'di mink yace ya ke ƴata karama wallahi ba wanda na fi son a ce baya na fi kowa wadata sama da ke babu kuma wanda na fi kin a ce bayana ya zama talaka sama da ke ولا أعز علي فقرا بعدي منك أي أن جمع مش أي متى للصافي كنا أن شوف في متى يا كي أتى والله نافس نافس نافس صنك زمك في قوة كذي بيانا kuma ba na son na fi tsanar a ce bayana kin zamo talaka wa inni kuntu na halkuki jihar da ashirin na uskar ya ce da na baki usuki ashirin a cikin gonan da ke inda gonan gaba a sassare falau kunti jadattihi wa kana laki da a ce kin je kin ɗauka kika yi hauzi ya zama mallakanki ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba da a ce lokacin da na baki din kin je kin ɗauki kayanki da ya zama mallakanki amma baki je ki hauzi ba gashi yanzu kuma ajali ya zo wa inna ma huwa yau malu warisi ya ce tun da baki je kin hauzi ba yanzu ga ajali ya zo ya zama dukiyar magada ne sa'an nan kuma sai kare tausaya mata kuma ya mutunta ta ya mata bayani ce wa inna ma huwa akhwaki ai ‘yan uwanki da za ku ci gado ɗin nan ‘yan uwanki ne maza biyu mata biyu maza biyu muhammad bin abi bakirin da abdurrahman ibn abubakar wa ukhtaki da kuma ɗan uwayenki guda biyu mata suwa kenan asma'u da wada dubatnin asma'u da wacce ke cikin ciki fahtasimuhu ala kitabillahi ku raba gadon akan littafin Allah akan shari'ar Allah qalat aisha nana aisha sai ta ce fakultu ya abaki sai na ce ya babana wallahi na rantse da Allah lauka na kaza wa kaza la taraktuhu ta ce wallahi wannan kyautar da aka ban da a ce ya fi komai yawa komai yawan shi ka ce wallahi da zan bar shi saboda neman yadda Allah da kwantar maka da hankali da na bari saboda neman yadda Allah da kuma neman yadda ka samu kwanciyar ima biyayya inna ma hiya asma'u sai ta ce ai asma'u ne na sani famanin ukura wace ce ɗayan ɗan faƙala abu bakirin zubatun binti harija a raha jariya ya ce wacce ke cikin cikin ‘yar harija mai ‘yar harija matarsa ce sunanta sunanta mai? ismu habibatu bintu harija sunan matarsa kenan tana da ciki aka ce mafarki ya yi cikin ɗaya mace ce ya ce tabbin ita ce bintu harija ina ganin ya mace ce ta ɗantayin da ke cikin ciki shi kenan magana ta ƙare kenan an fahimta to ɗayar da aka haifa shi aka sa mata suna ummu kalsu wa qala jumhur bayan an faɗa an je an dawo jumhurin malamai suka ce at-taswiyatu mustahabbatu daidaita tsakanin ƴaƴa mustahabbi ne fa in faddala ba'dan sahha wa kuriha an fahimta to abin da ya faru kenan za ga manyan mutane suna tausaya ma ƴaƴansu mata cikin ƴaƴansu ɗan sayyidina abubakar akwai akwai abdur akwai muhammad ibn abubakar akwai abdurrahman ibn abubakar ba haka bane ba amma sai ya ɗauki gona sai ya ɗauki kyauta ya bana na aisha haka sai na umar akwai abdullahi bin umar akwai wani amma sai ya ɗauki kyauta ya bana na hafsa saboda a san manyan mutane suna mutunta suna tausaya ma 'ya'yansu mata suna girmama su suna yi musu abin da ya dace don su samu sukunin zaman lafiya zaman gidan aure yi ma aure biyayya ba a son a bar mace a cikin talauci an fahimta wannan kissar na nuna cewa sayyidina bakar ya ba na aisha kyauta ya ba ta kyauta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wanda ya ce a adam ne hadisi na biyu قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال سيدنا عمر يجي ما بال رجال ينهلون أبناءهم نحلا me yasa mutane ke ba 'ya'yansu kyauta sun mahimci kuna ha sa'an nan bayan ya ka ba ɗanka kyauta ba za ka ba shi ba sai kuma ka rike kyautar fa'in mata bin ahadihin kala mali biyadi ɗan da aka baiwa kyautar kuma kyautar na hannun uban in ɗan ya mutu sai ce to ai dama dukiyar na ce tana hannuna lam u'tihi ahadan ba za a ba kowa ba ban ba kowa ba wa in mata huwa in ya zo shi uban da kayan ke hannunsa zai mutu kala sai ce huwa libni kad kuntu a taituhu iyahu ya ce wannan dukiyar na wane ne tuntuni na bashi man na hala mihalatan falam ya huzha allazi bihilaha hatta yakunu hatta yakunu in mata alwarasati fa hiya batilun yace duk wanda aka baiwa kyauta bai hauzi ba sa'an nan aka ce ayan ba shi kyauta bayan wanda ya ba kyauta ya mutu ya ce ba zai ɗauka ba ya zamo na magada ke an fahimta yasa in aka ba mutum shara'in kyauta mutu ba ya ba da kyauta shi mutum ya yi hauzi ina ma na hauzi ka ɗauki abin ya ka mallaka ko an yi takarda an yi shaidu an tabbatar da naka ne to ya ka yi hauzi kenan to ba wani abin da zai amma in an baka kyauta kyautar na nan baka ɗauka ba ba ka amfani da shi ba ba ka yi ko ba shi kenan sai alhaji zo zai mutu to daga wannan lokacin da zai mutu din shi kansa baya mallaka sama da sulusi a cikin dukiyarsa wannan kyautan babu ita kenan me yasa ga kisan na Aisha an fahimci kisan na Aisha a'a hausa kake yi fa menene gado a'a shi zai zai shi ne menene gado a'a ka ce wa'yansu suna raba gado menene gado ne eh to ka ce abinda mutum ya mutu ya bari bayan mutum ya mutu kuma zai raba gado eh kyauta ke ne ba gado ba ne kyauta ke abin da ya sa malamai suka ce ya halatta mutum ya kebe wani ɗansa ya ba shi kyauta suka ce in kana lafiya lafiya ba abin da ba ka da ciwo ba ciwon ajali ba wannan abin kana mallakar miliyan dubu ba biliyan ba kenan za ka yi ɗauka duka bayar kyauta ka zama baka da komai haramun ne kyauta ta yi ko ba ta yi ba ta ce ta yi sai suka ce in ya halatta ka ɗauki dukiyarka ka ba wani kyauta ba wanda ya hana shari'a ba ta hana ba don ka ba ɗanka ba wani abu ba sai mai kace sai a je kotu kotu suna da ka'idojin da suke aiki da shi amma aka ce maka kyauta za mu zo a ƙayi ga sai na umar abin da ya fada har aka yi hauzi aka yi shaidu ko aka yi takarda ko aka yi shaidu aka ba menene ba wanda zai iya tada wannan ce ba wanda zai iya tada wannan kotu su tsarin da suke bi su shi ne yake ba su damar su yi wannan shi ma ba kowane lokaci ba an fahimta uba ne ya ba ɗansa gida shekara nawa yana ciki ya kowa ya san gidansa ne ya mallaka ai shaidu ai takarda ai komai bayan ya mutu in aka je kotu za a yi tada wannan ba zai tayar ba abubuwa ne da akwai shubuha a ciki ko wani abubuwa a ciki ko dab da mutum ya ba da kyauta ɗin ko ya dauki dukiyan ya ba wani su magara ba za su gaji komai ba shine sai a je kotu shine sai ake samun wa'annan rigingimu amma kyauta in an ba da kyauta a shar'ance ba wanda zai iya tayar da wannan kyauta ko akwai kotu na iya tayar da wannan babu ma la yajuju min al-atiya babin da yazo na bayanin kyautar da ba ta halatta ba ta halatta a yi ta ba ma la yajuzu ko ma yajuzu duk ma'anansu ɗaya ne ma la ya juzu abinda ba ya halatta ma ya juzu abinda ya halatta in aka karanta hadisin sai a ga ya ba da ma'ana ɗaya ala ya haya samitu malikan ya kulu ya ce na ji imamu malik yana fadar cewa al'amuru indana yadda al'amarin yake a wajenmu fi man a'ata ahadan atiyatan la yuridu sawabahu duk wanda ya ba mutum kyauta ba yana son a bashi wani abu ba ne fa'ashara alaiha ya kawo shaida aka kafa shaidu a kan kyautar da aka bayar fa'inna ha sabi ta tullila zai otiya ha wannan kyautar tabbatacciya ce ga wanda aka baiwa fa'inna ha sabi ta tu mawa na fa'inna ha sabi ta tu in an je kotu za a warware wannan abin ba za ta warware ba illa an ya mutar motsi kabla an ya kudaha allazi otiyaha yace sai dai in wanda ya ba da kyautan ya mutu wanda aka baiwa kyautan bai karbi kyautan ba bai dauka ba bai karba ya zama wani shi ba an koma kisan sayyidina abakar da nana aisha kenan ko sai dai in wanda ya ba da kyautan ya mutu wanda aka baiwa bai riga ya dauki kyautan ba qala wa in arada al-mauti imsakaha ba'da an ashara alaiha falaisa lahu falaisa zalika lahu ba wanda aka ba wanda ya bada kyautan aka je aka kafa shaidu aka yi shaida akan haka ko shi yazo yana so ya rike kyautan shari'a ta hana shi ba shi da ikon da zai rike zai zai hana wannan kyautan tunda yayi an sa shaidu idza qama alaihi biha sahibuha in aka kawo shaidu akhadha qala malikun wanda aka baiwa kyautan sai uban ya an ga shaidu akan an ba da kyauta ko an yi takarda ko ai menene daga baya sai wanda ya ba da kyauta ya ce a'a in akwai shaidu sai ya ce a'a ka riga ka kyauta ta riga ai kyauta kuma magana ta kare tun daga shaidu sai a ba shi kayan shi ko wa man a'ta atiyatan duk wanda ya ba da kyauta thumma nakala allazi a'taha wanda ya ba da kyautan kuma sai ya janye kyauta ce ba zai ya ce a'a ya rike kayansa fa ja'a allazi utiya bi shahidin wanda aka baiwa kyautar sai ya zo da shaida ɗaya ya shahadu lahu annahu a atahu zalika yana mishi shaidan cewa wannan an ba shi kyautar ardan kana au zahaban au warkan au hayawanan ko haja arziki dukiya ko zinariya ko azurfa ko dabbobi ne uhlifa allazi utiya ma'a shahadati shahidihi wanda aka baiwa kyautan sai a ce rantsuwa shaida ɗaya da rantsuwa fa'in in yayi haka an samu shaida ɗaya da rantsuwa magana ta kare kyau abu ya zaka dukiya ta zama tasa fa'in aba allazi utiya an yi halifa kullifan mu'ti wanda ya ce an ba shi kyautan sai ya kiyaye rantsuwa ɗin wanda ya ba da kyautan wanda aka ce ya bayar da kyautan sai shi ya rantsuwa wa in aba an yi halifa aidan wanda aka ce shi ya ba da kyautan sai a ce ya rantsuwa in shi ma ya ce ba zai rantsuwa ba adda ila al-mu'ta madda'a alaihi wanda ya ce an ba shi kyautan sai a dauki kayan shi a ba shi iza ka da lahu shahidun wahidun yana da shaida guda ɗaya fa in lam yakun lahu shahidun in ba shi da shaida ko bai rantsuwa ba fala shay alahu ba shi da komai eh yanzu ne rantsuwa ke da sauki fa lokacin rantsuwa na da wahala a wajen su ba komai zaka yi ma rantsuwa ba eh saboda sayyidina usmana mas'ala ta faru yana da gaskiya aka ce yayin rasuwa wurin membarin manzon Allah ya ce gaskiya ne ina da gaskiya amma ina tsoron na je na yi rantsuwa gobe wata kaddara ta sauko ba ta da alaka da wannan shi a fassara a ce na yi rantsuwar karya ne قال مالك امام مالك yace man a'ta atiyatan la yuridu sawabaha duk wanda ya bada kyauta ba lada yake nema a bashi ba wani abu yake nema a bashi ba lada wajen Allah in akwai kyauta za ka bada kyauta don a baka wani abu da kuma ka bada kyauta baka bukatar a baka wani abu sun mamata mu'uta sai wanda aka baiwa kyautan sai ya mutu fawarasatuhu bi manzilatihi magadansa shi su tsaya matsayinsa su za su karbi kyautan wa in mata al-mu'ti qabla an yaqbida al-muta atiyatahu fala shay'a lahu in wanda ya bada kyautar ya mutu kafin wanda aka baiwa kyautar ya karbi kyautar to shikenan ba shi da komai kuma wa zalika annahu utiya ata'an lam yaqbiduhu saboda an ba shi kyauta amma bai dauka ba bai karba ba bai amfani bai hauzi ba fa in arada al-muti an yumsikaha wa qad ashara alaiha wanda ya bada kyauta in yana so kuma ya rike kayansa bayan ya bada shi ya kira mutane sun shaida ku shaida na baiwa wani kaza hina ta a lokacin da ya bayar din ya kafa shaidu aka aka kawo shaidu suka suka yi shaida cewa ya bayar da kyauta fa laysa zalika lahu bayan ka bayar kuma aka kawo shaidu akan ka bayar daga baya kana so ka rike kayanka a'a shari'a ta hana ka idza qama sahibuha akhadhaha wanda aka baiwa sai ya rike kayan shi ana fahimta to abin da yasa kotu take warware abubuwa ba kan wayannan ka'idoji suke tafiya ba suna tafiya ne akan wanda ya iya magana ya iya surutu ya iya bada kuɗi ya iya menene da menene sai a ɗauko wani abu a hada haliya safila ha a ɗauko wancan a hada da wannan a ɗauko wancan a hada da wannan a ce ai kaza kaza kaza kaza kaza to shikenan in dai kana da kuɗi komai naka zai zama gaskiya ko hmm. wani irin mata duk abinda mutane suka faɗa na kar abatanka karka kebe wata matarka karka kebe wani kaza suka ce shari'a ijma'i an yadda cewa in kana mallakan biliyan yanzu lafiya ka kalau za ka yi ɗauka ka bayar kyauta ka zauna ba ka da kokobo ka ba wani kyauta ka zauna ba ka da kokon dala aka ce menene ya halatta ko bai halatta ba ya yi ko bai ba suka ce in ya zama na za ka ba wani ya yi to me laifin ka ba ɗanka ko matakka ko wani eh min babil aula an fahimta matsalan adalci da ake din an kasa fahimta meye adalci din shine menene adalci din shine in abin da ya rikita matsalolin duka an fahimta me adalci ka ba mutum me hakkinsa ka ba mutum hakkinsa me adalci ka memi hakkinka ka bi hakkinka kada ka ke shiru to amma kaje ka nemi hakkin da ba naka ba an hana ka an zalunce ka eh yana da mata hudu ko biyu ko uku ko biyu ba haka bane ba kowa hakkinta shine ayi mata kaza a bata kaza ko ayi kaza kowa aka ba ta hakkinta abinda zai yi mata daidai aka ba kowa hakkinta ba a zalunci kowa ba yanzu shi yana ganin wacce ta fi min biyayya barin kara mata kyauta eh ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba wannan matsala ya bayar a koye ya bayar a kaza a kaza kaza wannan kuma wata matsala ce ana magana ne kan halacci a a zancen aboye din kar wata ta gani hankalin ta tashi wacce ba a baiwa ban ta gani sai hankalin ta tashi ce an ba wacce ba a bata ba ainihin matsala ana tafiya ne ba akan ka'ida ake tafiya ba fatima ta binti abin nan da aka yi da mijinta ya sake ta ya aiko aka yan uwansa so kai mata abinci sai ta ce me ta ce tare na abincin sai aka tashi aka je ina wajen manzo Allah sai ce eh ba ki da haƙƙi a kansu na ciyarwa ko wajen zama wannan ganin dama suka yi ta ce ashe ma ba ni da haƙƙi to ba na masu ba na so tunda ba haƙƙi na ba ne na zo neman haƙƙi ne tunda ba haƙƙi na ba ne ba na so na bar musu na fi ƙarfin abin da ba haƙƙi na ba to duk sa'an da ka zauna kan haƙƙinka abinda ba haƙƙinka ba ruwanka da shi za ka fi kowa zama lafiya za ki fi kowa zama lafiya saboda ke da ake aure ɗin kina da haƙƙi kina da haƙƙi kin san haƙƙoƙinki shi da yake auren ku ba shi da haƙƙi ba shi da haƙƙi a cikin dukiyarsa ba shi da haƙƙi a cikin dukiyarsa yana da shi to sheki san menene haƙƙinki menene haƙƙoƙinki in kika bi hakkokinki za ki fi kowa zama lafiya fatima an sake ta ne cikin tashin hankali aka mata abinci ta rena da abincin ko shinkafa ce ta lalace ko ko ta yi kaɗan ko ta menene ta ce a na fi karfin wannan abincin a lokacin tana ganin hakkinta ne ta ce ta fi karfin wannan abincin sai ta tashi ta je wajen wa sai ta ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai ka ce ai a kashin gaskiya ba ki da hakki a kansu wannan ganin damansu ne suka bayar sai ta ji cewa ta fi karfin a yi mata ganin dama ta ce ba ni da haƙƙi aka ce ai tun da ba ni da haƙƙi ba na son abin su ji da kayansu ta yi daidai kuma ta yi daidai ba amma ki tashi ki shiga cikin haƙƙin mijinki to kin nemi abin da ba haƙƙinki ba ba za ki taba zama lafiya ba kin nemi haƙƙinki kin samu kuma kin shiga cikin haƙƙinsa kina so ki yi tasarrufi a ciki to ba za ki taba zama lafiya ba ba za ki taɓa samun zama lafiya ba an fahimta in kowa ya tsaya kan haƙƙinsa to za a zauna lafiya babul qada'i fil hiba babun hukunci dangane da kyauta قال حدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان ابن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال يتي سيدنا عمر يتي من وهب هبة لصلة رحم دو وان دي بعد كيوتا دو يسادة زمنج أو على وجه صدقة ويبعد صدقة فإنه لا يرجع فيها باب حال da zai sa ka sake dawowa ka karbi kayanka wa man wahaba hibatan yara annahu innama arada biya as-sawab wanda ya bada kyauta ya bayar ne don ka don ka saka mishi kai ma da wani abu wa huwa ala hibatihi shi yana kan kyautarsa da ya bayar yarji'u fiha in an bashi abin da yake so kyauta ta tafi in ba a bashi ba zai iya karban a kayansa idza lam yurda minha in ba a yi mishi abin da ya yadda ba na baka kyauta ne don kai ma ka min sakayya in baka saka min ba sai in karbi kayata amma na baka sadaka ne ko na baka kyauta ne don sadar da zumunci ba ni da ikon na koma a cikin wannan ko ka kyautata min ko ban kyautata min an fahimta eh baya me ba a wannan matsala ce daban in ka kawo magana ka jifa kayan toshi ai malamai sun sun bayyana kyautar da kake yi ma mace don ka samu taktasibu mawaddai ka ba ta ne don ta soka ka ba ta ne don ka ja hankalinta ka ba ta ne don ka za ka za ka za in al'amarin ya rikice akwai wanda za a mayar akwai abin da ba za a mayar ba duk kyautar da ka bayar ta don ka sai zuciyarta in abu bai yi wa za a mayar ka yi kasa da eh kasa da eh kasa da eh قال يا سمعت مالكا يقول من توشي اين توشي من ina manan توشي eh a ba ya ba su toshiya ba ne ba to ba ya ba su toshiyar baki ba ne ba eh ya ba su ne da sharaɗin su ba su yariyar ko ya ki a ba ya ba su ne da sharaɗin su ba ki yariyar yana yi ne don ya samu karbuwa قال يا سمعت مالكا يقول الامر المشتبه عليه عندنا ان الهبه اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزياره او نقصان اكبا متن كوتا don shi ma ya mayar da kyautar to sai da kyautar ta shiga hannun wanda aka baiwa sai ainihin abin ya samu tangarda ko ya gyara ko ya lalace fa inna alal mahudi lahu an yu'ti sahibaha qimataha yawma qabidha imam malik yace kai da aka baiwa abin din abin ya riga ya samu matsala ko yayi karu kyau ko ya lalace idan imam malik sai ce fal qimatu a'dalu sai ka bada kiman wannan abin ran da ka karbi abin wannan abin kasuwa kimarsa nawa ne to sai ka biya haka babu da i'tisar fi sadaqa al-i'tisar huwa al-mana ka ba da sadaka kyauta kuma karki ka hana kai kyauta kuma karki abin ka baka bayar ba قال يا سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه أن كل من تصدق على ابنه وين كنا duk wanda ya ba ɗansa sadaka mana za ka ba ɗanka kyauta za ka ba shi sadaka in kyauta ka ba shi za ka yi koma amma in sadaka ce fa uba na iya ba ɗansa kyauta kuma ya karbi kayansa ya halatta amma sai ka ba shi sadaka ya za ka ce zakka aka ce sadaka aka ce zakka mutum zai ba ɗan shi zakka eh anna kullu man tasaddaqa ala ibnihi bi sadaqatin qabidaha al-ibn aw kana fi hijr abihi fa ashara lahu ala sadaqatihi ka ba ɗanka sadaka dan ya karba ko yana ɗan karami ne yana karkashin kulawarka gai za ka rike mishi kenan ko amma ka kyawo shaidu wani da wani kun shaida na ba wannan yaron sadakar kaza fa laysa lahu an yatasira shay'an min zalika ba shi da ikon ya rike wannan sadakan da ya ba ɗansa li'annahu la yarji'u fi shay'in min as-sadaqa ba a ba da sadaka kuma a koma a karba amma kyauta fa kyauta ma ba a bayarwa a koma a karba sai dai in dan mutum ne in ka ba ɗanka kyauta za ka yi karba amma in sadaka ka ba shi har aka kafa shi ya karbi kayansa ko yana karkashin kulawanka yana ɗan ƙarami ka kawo mutane su kan shaida shi kenan matsala ta fita hannunka ba ka da iko rike wannan kayan ala wasu miki malikan ya kulu al'amuran mujtama wa alaihi indana ya ce yadda al'amari yake ijma'i a wajenmu fi man nahala waladahu muhlan wannan imamu malik ke magana fa wanda ya ba ɗansa kyauta au a atahu ata laisa bi sadakati ko ya ba shi kyauta ba da niyyar sadaka ba inna lahu an ya tasira zalika malan yastahdithul waladu yace zai iya karban kyauta amma akwai sharadi guda biyu wannan dan da uban shi ba shi kyauta din wannan dukiyar da aka ba shi shi dukiyar ta kara mishi kwarjini wajen mutane yaka karbi ba su sukan mutane ko dukiyar ta kara mishi kwarjini haka mace ta ce tana son ta aure shi ko mace ce ubanta ya ba ta kyauta baya ba ta kyauta din sai ta samu karjini sai wani ya ce zai aure ta saboda dukiyar saboda jin daɗin tana da dukiyar ma da zai ba da sadaki sai ya ƙara sadaki har ya kai nesa ko to yaya za a yi wannan irin kyautan yaya za a yi ka ba ɗanka kyauta za ka yi karba amma bayan ka ba shi kyautan aka yi shaidu sanadiyar kyautar she ta sa ya je yana karban basu suka wajen mutane wannan kyautar da ka bashi sanadiyar ta sai kara mashi kwardini a wajen mutane ya karbi bashi wajen wannan ya karbi bashi wajen wannan aka ce daga nan ba za ka iya karban kyautar ba tun da kyautar ta sa ya shiga wani hali in ka karbi kyautar ya zama ne ما لم يستحدث الولد دينا يدينه الناس به الناس به ويعملونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه mutane sun amince da shi tun da uban sha ba shi kyauta to shi kenan tun da ya shiga cikin irin wannan matsalar uban ba zai karbi kyautan ba falansa ne abihi an ya tasira min zalika shay'an uban ba shi da iko ya rike kuma kuɗin ya ce bai ba shi ba ba da an tafura alaihi addiyun bayan an amince da shi saboda kyautar da uban shi ya bashi aka babbashi ba su suka yace ba su suka qala maliku imam malik yace makamancin wannan aw yu'tiyar rajul ibnahu aw ibnatahu ko mutun ya ba ɗansa ko ƴarsa kyauta fatankihul mar'atu rajula sai dan da ka ba kyauta din sai wata mata ta ganshi ce tana so shi tunda yana da kuɗi yanzu wa ma tankihuhu lighinahu ai tana son ta aure shi ne don uba shi ya bashi kyautan kuɗi ya zama mai kuɗi walil malin da zai atahu abuhu saboda ya samu kuɗi sai yuridu an ya tafi da zalikal abu sai uban kuma ya ce to ni barin karbin rike kuɗi na suka ce a ba shi da wannan iko yanzu ba zancen kyauta ko kuɗi ba ne a'a wata wani hukunci wata matsala ta ginu ta karu akan abin ka ba shi kyauta ne wannan kyautar da aka gani mutane suka ba shi ba su suka yaje cici ba su suka ko ko a'a wata ta ganshi ta ce bari ta aure shi tunda yana da kuɗi ko ita aka ba ta kyauta wani ya ganta yace bari aure ta tunda tana da kuɗi aw yatazawwaju ar-rajulu al-mar'ata qad nahalaha abuha an-nuhla ko mutun ya ga ko mace ko mutun ya ga mace ubanta ya ba ta kuɗi ta zama mai kuɗi kenan sai ce zai aure ta inna ma ya tazawwajuha wa yarfa fi sadaqiha lighnaha wa maliha sai zai ce zai aure ta saboda tana da mai kuɗi ta fita ta tashi kan inda take ya ga sai ce ai sadakin ta ma barin ba ta kaza kaza barin ba ya daga sadakin saboda darajar ta yanzu wa ma ataha abuha thumma yaqulu abu ana atasuru فليس له فليس له أن يتسر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك هكا إمام مالك أن فهمت أن فهمت أن مسألة in mutum ya ba dan shi kyauta ba sadaka ba zai iya karba amma bayan ka ba shi kyautar an shaidu ai komai da komai sai zama ya samu kuɗi kenan ya samu ɗaukar ya samu daraja a cikin mutane mani ba ni rancen miliyan ɗaya sai a bashi ya karbi basu suka wajen mutane ku bayan basu suka sun taru a kan shi ba za ka zo ka janye wannan kuɗi da ka bashi kyauta ba saboda wannan kuɗin aka gani aka bashi wannan basu suka wannan matsala ta fito fili ko kuwa ɗanka ne ka bashi kyauta ya samu kuɗi sai wata ta gan shi mai kuɗi ta ce ba za ta je ta aure shi sai ta aure shi don kuɗin da aka bashi kaga wata matsala kuma ta faru ke aka ce a baka da iko ka janye wannan kyautar da ka bashi ka ce ka karbi ko ita yarka yarka ka bata kyauta kyautar kuɗi sai ta zama darajar ta ta ta ta ta mai kenan ta ɗaukaka ko sai wani zai ganta tana da kuɗi zai aure ta in za ka aure mace ko dai talaka ce ko mai kuɗi ce darajar su ɗaya ne darajar su ɗaya ce ba ɗaya ba ce ba wannan ta zama mai kuɗi zai aure ta ya ce kai bar mana ƙara sadakin tun da mai kuɗi ce ko menene in an kashe aje a banki ba haka bane ba sai daga sadakinta sai da ya aure ta to sai abba ya zo ya ce yanzu dai ina bukatan kuɗi ni ma wannan kyautan ba zan yi ba imam malik ya ce ba ka da iko kyauta an gama an fahimta an fahimci imamu malik me wannan matsala ce daban kuma kotu alkali shi zai warware wannan wannan matsala ce sai alkali shi zai warware wannan Mhm. babu alqada'i fil umra alaysa kadhalik to me ke hukunci a cikin kyauta al'umra umra shine wani na baka gidan nan ka zauna ciki iya rayuwarka ko iya rayuwata iya rayuwarka matsala biyu ce na baka gidan nan ka zauna iya rayuwarka na baka gidan nan ka zauna iya rayuwarka da 'ya'yanka eh iri biyu ne ko eh a to in 'ya'yan guda biyu ne ko guda uku fa su kamar mutu akwai matsaloli ne da aka tattauna kyautar da sai na umar ya ba hafsa hafsa ta kawo wata ta saka gidan ta ba ta umara kenan ko da wacce aka saka gidan ta mutu ya aka yi shi abla dan umar ya ce a ni ke da gadon hafsa barin je in dauki kayata an fahimta an fahimta Mhm. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه اعمر عمرا duk wanda aka ba shi kyautar amfanin waje ko gona ko gida ko wani abu aka ce da kai wale akibihi ma mana wale akibihi da ‘ya'yansa bayansa ‘ya'yansa kenan fa'in halillazi utaha ya ce wannan kyautar ta zama wanda aka baiwa ya mallake ta kenan latar ji'u ilallazi a ataha abadan li'annahu a ta a ta'an waka a fihil mawari saboda ya ba da kyauta kyautar kuma gado ya shiga cikin kyauta an fahimta alwa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id an abdurrahman ibn al-qasim annahu sami'a maqula min dimashqi yas'alu al-qasim ibn muhammad an al-umra yace ya ji shi yana tambayar shi dangane da kyauta al-umra ya rayuwarka wa ma yaqulu an-nasu fiha me ake fada a ciki فقال القاسم ابن محمد sai wannan babban malami alkasim ibn muhammad ya ce ma adraktun nasa illa wahum ala shurutihim fi amwalihim amwalihim ya ce na riski mutane suna kan sharaɗinsu a cikin dukiyarsu wa fi ma a a cikin kuma abin da aka ba su قال يحيى سمعت مالكا يقول وعلى ذلك الامر عندنا يتي حكى الامر يكي اوجم ان العمره ترجع الى الذي اعمرها وان يتي عمره tarji'u ila allazi a'maraha za ta dawo wajen wanda ya bayar idza lam yaqul hiya laka wa li'aqibik in bai ce da kai da ƴaƴanka ba ai guda biyu ne gashi gidan nan ka zauna iya rayuwanka gashi gidan nan ka zauna iya rayuwanka da ƴaƴanka in iya rayuwanka ce in ya gama rayuwarsa kyautar za ta dawo wajen wanda ya bayar amma iya rayuwanka wa li'aqibik shikenan ba za a sake dawowa kuma cikin wannan kyauta ba saboda kyauta ce da aka bayar gado ya shiga ciki qala wa hadathani an malikin an nafi'in an abdullah bin umar ga kisa abdullah bin umar yace warisa min hafsata binti umar daraha ya gaji gidan hafsa yar umar qala yace wa kanat hafsatu qad askanat bint zaid bin al-khattab hafsa wannan gidan ta zaunar da binti zaidu bin al-khattab yar zaidu dan khattab dan uwanta kenan ko ma ashat tace tace ya rayuwarta falamma tuwfiyat bintu zaidin da bintu zaidin da aka ba wannan kyautar ta rasu qabada abdullah ibn umar al-maskana wara annahu lahu ya ce a wannan gidan aini ne tun da ta rasu to ni ke mallakan wannan gidan kenan da gadon shi zai gaji hafsa kenan an fahimta mana kaga a nan sai na umar ya ba hafsa bai ba umar abdullahi dan umar ko yana da 'ya'ya ko can sai na abakar ya ba na aisha bai ba muhammad bin abubakar ko abdurrahman bin abubakar ba an fahimta babul qada'i fil luqata da shauran lokaci shauran miki na biyar tai babu dama babul qada'i fil luqata babin da yazo hukunci dangane da abin tsintuwa abin da aka tsinta قال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زهير بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة wani mutum ya zo wajen manzon Allah sai tambayi manzon Allah dangane da abin tsintuwa faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a arifha a arif ifasaha wa wika'aha ya ce wannan abin da kasanta ɗin ka san abin da menene ya yi kalarsa take ya yake wani irin maɗaurinsa ya yake sun ma'arrif hasana sa'an nan ka je ka yi ce da shekara fa'in ja a sahibu ha in mai shi ya zo abin nisa aka ce ka san abin da ka ɗauka jakar fata ce ko roba maɗaurin ya yake kada ko duk wanda zai ce jakarsa ta bata sai ka dauka ka bashi sai ya kawo sifar da ta dace da wannan to shine tabbas nashi kenan eh fa idza jaa sahibuha wa illa fa sha'anaka biha shekara zaka je kana sanarwa kana cigitawa cigitawa kana shaida in me shi yazo sai ka bashi in shekara ta cika ba a samu me shi ba fa sha'anaka biha ka je kai harka gaban ka da ita qala sai wanda ya tambayin kuma ce fadalatul ghanam ya rasulallah to batacciyar akuya ko batacciyar rago ko batacciyar wayannan da kananan dabbobi fa qala sai manzo Allah ce hiya laka ko dai kai ka dauka aw li akhika ko ka batta dan uwanka ya gani shi ya dauka aw li dhibi ko kai baka dauka ba wani bai zo ya dauka ba kyarke ce kura an ta kama za ta tanye sai ce fadalatul ibli ya manzo Allah mataccen rakumi kuma fa ya za a yi qala malaka walaha me ina ruwanka da mataccen rakumi mataccen rakumi ba kamar rago ko akuya ko tinkiya bane ai ko me yasa ma'aha siqa'uha wa hiza'uha rakumi na da yana da abin sha in sai cikin rakumi in ya sha ruwa akwai inda yake ajiye reserve a cikin cikin shi sai sa an suka yi tafiya ma aka yi kishin ruwa sai a ɓurma cikin rakumi sai a ɗibi ruwa a sha yana da zai iya lokaci baya bukatar ruwa saboda yana da shi cikin shi wahi za'uha yana da kwafatu zai iya tafiya ko ina baya jin sakkan komai taridul ma'a wata kulu shajara hatta yalqaha rabbuha rakumi na yawo ya je ci abinci har ya je ya sha ruwa ya menene da menene har me shi ya zo ya hadu da shi ya karba ya ɗauki kayan shi قال وحدثني عن مالك عن أيوب ابن موسى عن معاوية بن عبد الله ابن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزلا يوم منزل قوم بطريق الشام يا سوك وجه إنس متاني هنيا كسن الشام فوجد سرة فيها ثمانون دينارا شيس انت جكا أكوي ديناري ثمانين أشكي فذكرها لعمر بن الخطاب ya ce masa yana umar gashi na tsinci jaka da kuɗi a ciki faƙala lahu umar shi sai na umar ya ce arrifha ala abuwabil masajid ka je ka yi shela ka ci gita a kofofin masallaci ka je wannan masallaci ka tsaya ka da azahar ka je nan da la'asar ka je nan magarba ka ma'ana sai ka je ka yi shela wazkurha li kulli man yati min ash-sham sana duk wanda ya fito kasan sham shi ka faɗa masa wani abu bai bata ba an tsinci kaza kaza kaza kaza shekara fa iza madati saratu fa sha'anaka biha in shekara ta cika ba a samu mai shi ba fa sha'anaka biha ka je kai harka gaban ka da ita قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر إتي وني يا اسم تواشي زوجا عبد الله بن عمر وقال له yace inni wajadtu luqatan luqatan yace na yi tsuntuwa fa ma za ta rafiha yace me kake gani fa qala lahu abdullah ibn umar shi abdullah ibn umar yace arrifha ka je kai shela ka ciki ta shekara kenan qala kad fa'altu yace na je nayi hanna gaji ba a game shi ba qala zid ka koma dai ka sake yi qala kad fa'altu yace na je nayi har yanzu ba a samu shi ba فقال عبد الله شي عبد الله عمر yace la amurka an ta'kulaha idan bazan ce maka je ka ci kudin nan ba walau shi ta lam ta'khudha da kaga dama da ka kyale ta ma inda ka kyau to su haka haka sahabbai suke haka manyan malamai suke haka kowa da kowa yake ba cewa ake ka kawo ba a'a ai to gashi ai so da to kawo shikenan a a ka je kai abin da shari'a ta ce ai shine aka ce ai اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
kuma da yake kuke nan ya ya ya wani cikin kuma da tambayar nan gaskiya